sai ka ce ya kuci ne ko ko murjani ne saboda sheki da kyalli na jikin nasu fari-fari ne mai kyau kala wacce take mai kyau فبأي آلاء ربكما تكذبان ni'imomi na ubangijinku ne ya ku mutum da aldan kuke iya karyatawa ni'imomin tabbatattu ne babu karya
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان sakamakon kyautawa bai zama to ba a babu sakamakon kyakkyawa face kyakkyawa wanda suka kyautata suka ba Allah suka bi manzo Allah to ke sakamakon su kenan shine aljanna Allah ka samu ne فبأي آلاء ربكما da تكذبان wani ni'imomi na ubangijin ku na ya kai mutum da aljan kuke iya karyatawa ne ومن دونهما Koma جنتان bayan waɗannan aljannatin da muke ta gaya muku guda biyu nan to bayan su ma akwai wasu aljannatin kuma guda biyu فبأي آلاء ربكما تكذبان ni'imomi ne wai ku mutum da aljan kuke iya karyatawa ne wato ainihin ga Allah tabaraka wa ta'ala
مدهامتان wato wato dukkan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada an bayar an kuma bayarwa an kuma karawa shine Allah tabaraka wa ta'ala yake tambaya wai da wace ni'ima ne saboda girman ainihin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada a aljanna ne yake maimaita tambaya wai ko mutum da aljan za su iya karyatawa ko ko da wani ni'ima za su karyata ga ta tabbata shine a nan ma akwai magana ni'ima aljanna malamai sun yi bayani da yawa cewa aljanu za su shiga ko sai mutane wasu malaman sun ce da aljani mumini da al- da mutum mumini duk suna shiga aljanna suna jin daɗi wasu kuma suka ce a'a kamar su Han- hanabila da abu hanifa sun ce a'a aljanu su ba sa shiga cikin wannan su akwai dai tanajin da ake musu daban wanda zai zama shine alama na girma an ce aka mai da su wasu koren itatuwa ne a kofar aljanna ko kuma a mai da su wani koren kafet da za a taka a gefen aljanna ne girmamawa gare su dai amma su malaman sun fi tafiya akan cewa muminin aljani da muminin mutum duka za a shiga aljanna kowa zai sha daɗi irin daidai gwargwadon nasa Allah ka sa mu ciki Allah ya ce su wannan aljannatun mu da hammata masu wato duhu duhu ne ma cikin aljanna ba don komai ba saboda kwarra-kwarran ganyayyaki na cikin aljanna wato cikin yanayin aljanna ma har wani duhu-duhu take saboda kwarran ganyen ciki na ni'ima فبأي آلاء ربكما da wani تكذبان ni'imomi ne ya ku mutum da aljanna ubangijin ku kuke iya kar- karyatawa فيهما عينان a نضاختان cikin waɗannan aljannatu guda biyu akwai idanuwan ruwa masu kwarara masu damshi wanda idanuwan ruwan nan a jike suke kullum ba sa bushewa فبأي آلاء ربكما da wani تكذبان nemomi ne na ubangijinku ya ku mutum da aljan kuke iya karyatawa فيهما فاكهة ونخل a ورمان cikin aljannatin nan guda biyu akwai 'ya'yan marmari fake fawake kenan wani alun da dabino wa rumana da kuma ruman shi ne aka ce ainihin an ambace su na halu da ruman don muhimmancinsu amma suna cikin fakiya wasu kuma malama suka ce a in an ce faki hatu to an fitar da dabino da ruman su don muhimmancin su fakiya su ce masu zaman kansu ba sa cikin wancan فبأي آلاء ربكما Domin تكذبان ni'imomi na Ubangijinku ne mutum da aljan kuke iya sarrafantarwa.
فيهن خيرات A حسان cikin aljanna akwai mataye masu alhairi kyawawa an yi magogin mamurafin mamurafin ne ma'ana nisa'un zawatu khairat mataye ma'abota alkhairu kyawawa abu masu daɗin mu'amala.
فبأي آلاء ربكما Ban تكذبان ni'imomi na Ubangijinku ne ya ku mutum da aljan kuke karyatawa ne duka wannan ni'imomin da yake ta faɗa.
لم يدمثهن إنس قبلهم حور مقصورات في الخيام Hurun kyawawan mataye ne masu faɗin ido da farin farin idon da faɗin da baƙin baƙin makasuratun ababen takaitawa ganin su ne ba su ga kowa ba idan nasu sana za a buɗe haka suke fitowa ana bub- daddara idan nasu fil khiyami cikin katan فبأي آلاء ربكما da wani تكذبان ni'imomi na ubangijinku na yaku dan adam mutum da aljan kuke karyatawa لم يطمثهن إنس قبلهم ولا Yace جان mutum ko aljan wani bai taba shafar su ba gabanin ku yan aljanna da za ku je ku riske su فبأي آلاء ربكما Bayan da wani تكذبان ni'imomi na Allah ne wato ku mutum da aljan kuke karyatawa ne متكئين على رفرف خضر وأبقرين حسان Nisan ‘yan gidan aljanna suna kikishin gyaɗe a rafin a bisa shimfiɗu na wato ainihin manya-manyan shimfiɗu rafrafu kenan katifu da fulillika su ne rafrafu huzurin wanda suke kwarra wa abkari da kuma wato babban fulan nan hisanin wanda yake dukkaninsu kyawawa ne an yi nasaba na zuwa wato abkara wani gari ne a yaman su sun sun shahara da iya tsa da iya da iya sh- mm, mm, mm, ɗinka fulo fulon da za a kishin gida bai lalace ba wato ana misali shine Allah tabaraka wa ta'ala yadda za a gane sai ya faɗi garin da ake jin su suka fi kowa iya ɗinka fulon jingina a ƙaru a a yaman ne ba wata alƙarya ce a yaman to su aikinsu kenan eh kamar a ce ƙofofin bai da takalmi to su can haka suka shahara shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce za su kishingida akan fululluka na rafurafu da fululluka da matasai kwarra kwarra masu kyan gani hamma da fulullukan garin abkara shine yace abkari nasaba ce zuwa garin abkara فبأي آلاء ربكما yace da تكذبان wannan ni'imomi ne ya ku mutum da aljan kuke karyatawa na ubangijinku تبارك اسم ربك ذي الجلال Ikram والإكرام tabaraka rabbuka ubangijinka ya tsarkaka wa ismu din nan za'ida ne tabaraka ismu rabbika ko akai murafi wato ubangijinka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya girmama ya ɗaukaka ta'ala wa ta'azama ko ziljalali ma abocin girmama girmama wal ikrami kuma da wato girmama girmama dai سورة الواقعة مكية وهي تسع وتسعون آية Mm.
بسم الله الرحمن الرحيم suratul waqi'a an ambace ta suratul waqi'a ce ana kuma iya ce mata suratul qiyamati duk sunanta ne wannan sura ta yi magana akan alkiyama ta yi magana akan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin tare na ni'imomin alkiyama da za a samu da kuma wato imanin masu imani da irin fadalar da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadar musu su ne muminai da kuma tabbatar musu da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar na na gaskiyar lamarin da kuma kafircin kafirai da tsawa- tsara- tsawatarwa da bala'o'in da Allah ya tanadar musu daga wannan sura ta yi magana a cikinta kuma abubuwa waɗanda suke masu firgitarwa suna ciki da kuma bayyanar da mutanen da suke na Allah waɗanda suke su ne suka zama masu samun babban rabo masu arziki su ada'u da kuma waɗanda su ne ashabu lemini da kuma waɗanda ba su da rabo marasa arziki ashkiya'u su ne ashabu shimali wannan sura duk ta yi wannan bayani za a ji su kuma ɗaya bayan ɗaya sannan sura ta ah, wato wannan sura tana da muhimmanci sosai kwarai musamman ga bayan Allah kowa ya tsaya ya dinga kiran Allah ana roƙon Allah da karanta ta saboda wata rana wasu sahabbai ya inganta su biyu suna zaune suna hira kowanne yana da 'yan mata sai ɗayan ya shiru yana ta damuwa har yana hawaye ya ce wani ba abin da ya dame ni irin 'yan mata da nake da su ga 'yan mata ina da su kuma rayuwar nan ba mu sanya za ta kasance ba yau kana nan gobe ba ka nan gashi ni ba ni da komai ina jin tsoron ga 'yan mata ga faka talauci ga bukata ga kuma yara 'yan mata su kuma 'yan mata duk wanda yake da 'ya'ya mata ya san harkar su kawai kuɗi ne kashe kuɗi ne kullum haka yana ta kukan wannan sai ce ya rasa yadda zai sai shi ce a kwantar da hankalinka ka gani ma ina da 'yan mata amma hankalina baya tashi ka san dalili ce da kunne na na taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qara'a fi kulli lailatin suratul waqi'a lam yasibuhu faqatun abadan wannan kullun dare zai karanta surar waqi'a marra daya to har abada talauci da waiwai ba zai same shi ba har abada eh saboda haka mu tsaya tsayin daka mu ta tawassuli da karanta surorin ƙur'ani muna kama kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baro Allah komai kuma Allah shine zai yi suratul waqi'a ce ta tara abubuwa da yawa na falala da sirrori waɗanda suke duk abubuwan a ne a rike amma lokaci ba zai bamu ba sai dai za a ji mu je zuwa ran sauka insha Allah amma mutum da ya tsaya sosai a dinga karantawa ko bukata ce ma ta sawa mutum yana daga abubuwan da zai iya fuskanta Allah da karanta suratul waqi'a ce ko menene kuma ana so mutum ya dauki sura ɗayan biyu duk safiyar duniya kafin ya fita ya karanta ta ko suratul waqi'a ce ko suratul yasin mutum kar ya sakaci da karanta waɗannan in dai mutum zai karanta suratul waqi'a ta kafin ya fita daga gida insha Allah arziki sai Allah ya bashi sama da zatansa kuma sai Allah ya tsare shi yadda ya fita sai ya dawo haka suratu yasin in dai mutum zai fita daga gida ya karanta da safe kafin ka fita marra ɗaya ka karanta idan ko mutum ya zama rago ne iri na ba zai iya duk wannan ba to ga a ga wani sa akwai ai ka san an cewa aljani an ce gaba da gabanta aljani ya taka wuta eh to ai akwai wani abun idan mutum ya tashi ya fito bakin kofar gidansa in ya tsaya ya karanta ayatul kursi marra daya marra daya sai ya tafi duk inda zai tafi to in ya yi wancan ɗayan biyu ya zo ya yi wannan to bugu da ƙari in kuma bai samu wancan ba kadai mutum ya fita gida bai addu'a ba don ya inganta maulamu shahmad tijani radiyallahu anhu ya gaya mana cewa wanda duk ya karanta ayatul kursi marra ɗaya a bakin kofar gidansa kafin ya fita sai Allah ya dawo da shi kamar yadda zai fitar da shi lafiya sannan sai Allah ya tsare shi kuma sai Allah ya biya min bukatun da ya tafi ka gani to saboda haka yan uwa mu tsaya tsayin daka mu ta kama kafa da annabi mu ta karanta ayoyin Allah domin neman kubuta wannan rayuwa sai da addu'a Allah ka ba mu dacewa to wannan sura ita ce sura kenan da ta tare abubuwa kuma baki ɗayan ta 99 ce kuma baki ɗaya makiya ce dai ba ayoyi guda biyu ba da su ne ba makiyai ba wani aka su madaniyai ne aka a cikin sura
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إذا وقعت الواقعة الله يجي إذا ما أبقوة أبقو تجي القيامة ليس لوقعتها كاذبة باب كاذبة قرية تروى قومي قرية تروى لوقة أبقوة شيني القيامة باب ولا قرية أتكن أبقوة معنى ذات أبقو كوي afkakkiya ce an gama ma zancen ma za ta zo ma bai taso ba ta zo ne kawai ta gama wani abin da zai yi dilala ko mai karyatawa ko mai musu akan cewa za ta abku to babu
hafizatur rafi'a alkiyama kuma in ta zo hafizatun mai kayarwa ce ga wasu jama'un rafi'atun kuma mai ɗaukaka wasu jama'un ce alkiyama ne wasu mutanen za a kada su a wulakantar da su a sa su a jahannama kaga ta kayar da su alkiyama kenan kafirai rafi'atun ko mai ɗaukaka wasu jama'u ne a sa su a aljanna a kusanta su da manzala a yarda da su a ba su ni'imomi Allah ka samu ne alkiyama kenan idza rujjatil ardu rajja idan ƙasa ta girgiza girgiza wa bussatil jibalu bassa
ya wargaje ya nike nikewa fakanat
ba haba'an munbassa saduwar watsu ta zamanto gari wato abun shekewa da ɗaiɗaicewa
وكنتم أزواجا ثلاثة sa a wannan rana alkiyama kun ji Allah ya yi haka to ku kuma yan alkiyama mutane halittu za ku zamanto sunfofi ne guda uku فأصحاب الميمنة na farko kenan ma'abota hannun dama ما أصحاب الميمنة waye sanar da kai menene ashabul maimana yan dama su ne sa'idai yan aljanna Allah ka samu ne وأصحاب المشأمة kashi na biyu su ne ma'abota hagu ما أصحاب su المشأمة wane ne ma'abota hagun na su ne za su sha cikin azaba a wannan rana
والسابقون kashi السابقون na uku kuma su ne sabiquna masu rigaye as-sabiquna masu rigaye na farko kenan daga annabawa da masahabbansu da waliyan Allah su ne waɗanda suke marigaya a alkiyama su ne kusa da annabi su ne masu samun yardar Allah lambawan to kashi uku sun cika kenan kuntum azwajan salasa نعم Allah kuma duk inda muke baki mu halittar Allah kakaf dole muna cikin wannan sunfi ɗin الله أكبر Eh, Allah ka sa mu cikin na ƙarshen sabiquna sabiquna أولئك المقربون wadancanan ka sabiquna sabiquna nan su ne ma- makusanta ga halara Allah في جنات sun النعيم tabbata cikin aljanna kuma ta ni'ima ثلة من الأولين kaɗan daga cikin mutanen farko suke وقليل من yankin الآخرين su daga cikin mutanen farko su ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan al'umma Um, ko kuma mutanen farko na can farko waɗanda suka yi imani tun daga mutanen nuhu an zaɓa muminan da mutanen annabi ibrahim su ne yanki na farko kenan ko kalilin da su wasu kaɗan kuma min al'akhari na daga na ƙarshe su ne mutanen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam على سرر موضونة suna masu ɗaukaka da zama da kishingida a bisa gadaje
متكئين عليها suna متقابلين masu kishingida a kan gadajensu mutaƙabili na suna masu kallon juna kallo na soyayya da jin daɗi يطوف عليهم ولدان مخلدون Guldanun yara ababen dawwamarwa da su a cikin aljanna ba sa mutuwa ba sa ƙara girma waɗannan yara suna ta yin ɗawafi a kansu komai suke so suna miƙo musu su yaran ba sa girma الله ba sa tsufa ba sa mutuwa balle ka ce an samu ma yaro yana maka hidima a wajen yan matanka matanka yaron na yana girma ya fara gemu ka fara neman ya bar gida to su ba haka ba ne Eh, kamar wadanni ne gurgur gurgur gurgur gur haka suke ba sa ƙara girma ba sa ƙara komai haka Allah ya yi su don hidima ga 'yan aljanna Allah ka ba musu بأكواب suna kai وأباريق kawo da kofuna da abubuwan sha a ciki da kayayyakin ƙarau وكأس من معين suna ta kuma mammeka kofuna a ciki wato min ma'inin na daga tatacciyar giya wacce take mai daɗi لا يصدعون عنها ولا ينزفون babu ai masu shanta su wannan giyar ba sa ciwon kai kai a sha giya abu kai ya dinga ya dinga sarawa wala yin zafuna ko ba sa ka- ba sa samun wato buyan hankali hankalin su baya kaucewa da sababin babu maye dai kawai ba ciwon kai ba maye ba amai ba fitsari وفاكهة مما sannan da يتخيرون ɗan ɗan abubuwan ci na marmaro yadda ma ya tahayyaru na daga abin da suke zaɓa ولحم طير مما يشتهون da kuma nama na tsuntsaye irin yadda suke sha'awa haka za a kawo musu kana sha'awa kaji ne ga su nan a na zabo kake so irin na can ga shi nan a wani ma zai ce ɗan shila ne ko ma menene dai nama na ɗan- na tsuntsu saboda naman tsuntsu ya fi lafiya naman tsuntsu ya fi zaƙi naman tsuntsu ya fi daɗi kaga Allah ya ambace shi anan zabo na ciki kaza na ciki dan shila na ciki agwagwa na ciki da sauran waɗannan yan dabbobin namu da muke ce na na ƙananan yan tsuntsaye shi sa Allah mun faɗa duk abin da kai Allah ya ambace shi tare da cewa akwai shi a nan duniya kuma an maimaita shi a aljanna to nan muhimmi ne ko a nan duniya da za ka lizimce shi ka yi lafiya
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور دكوما سبباتا na ido shi hur ɗin hurun in hurun in ɗin abu biyu ya tare hur faɗin ido mai kyau mai warka farin kuma fari tas hurin kenan ainihin ɗin kuma shi kuma mai baƙin baƙin mai kyau gewayayye daidaitacce na 'yan aljanna na matan aljanna abin ba magana idan a tsaye yake a dar ba ido ka kalli ido ba na mata ka wancan ya kalli can ɗaya ya kalli mm shi shi inon ne a dare yake ido madaidaici ne ga faɗi ga baƙin ga baƙi farin kuma gafari sannan kuma ba a rufe idan an haɗe shi ba a ƙarshen idan da ɗan wata ɗan mabuɗa wani ɗan mazaunin abu kamar mazaunin ƴar dawa shi ne ake cewa warka to haka idan ƴan aljanna ne to wannan sai idan da ya haɗa haka ake cewa hurun in Allah ka ba musu kuma su wa'annan sun ka misalin lu'ulil makanun kyallinsu wa'annan matan kai ka ce misalin gwalgwalagwalai ne wanda yake abin ɓoyewa
jaza'an bima kanu ya'malu wannan ko sakamako ne ga 'yan aljanna da abin da suka kasance suna aikatawa na imani da tasdiki da biyayya ga manzon Allah la yasma'una fiha lagwan wala tasima babu kuna suna ji a cikin aljanna lagwan wato ainihin wargi wala tasiman wala kuma magana ta barna ta batsa na zunubi illa qilan salaman salama sai faɗin kawai salamun salamun salamun salamun aminci aminci shine abin da kawai yan aljanna suke ji shine kuma suke faɗa wa ashabul yamin ma ashabul yamin sai ma abota dama su wane ne ne menene ne su ne ne yan dama fi sidirin makhdud sun tabbata a cikin inuwa ta magarya mara kaya
wa qalhin manbu a bishiya ta ayaba wacce take nunanniya wacce take tayo kasa kasa
wa zillin mamdud da inuwa kuma mai miƙuwa babu rana cikinta wa ma'in mas da ruwa kuma na rahama abun kwararowa gare su wa fakihatin kasira sun tabbata cikin wato wato kayan marmari masu yawa fa nau'o'i nau'o'i da yawa
la maqtu'atin wala mamnu'a ba a bar yankewa ba ce gare su a ce sai zamanin damuna mangwaro ba sai ruwa ya doke shi a wannan na rani ne babu wannan suna su lokacin a haɗe yake kawai kullum da akwai wala makaɗoyi kenan wala mamnu'a kuma ba abun hanawa ba ne da sharaɗin wani abu a ce sai ka kawo kuɗi a barba ta nawa za a yanko ma ba wannan baya yankewa kuma ba kawo a baka naka ne Allah ka ba mu
wa furushin marfu'a sannan da kuma shimfiɗa da yan aljanna suke hawa kanta abin ɗaukakawa
inna an sha'nahunna in sha'a Allah sai dawo kan maganan matan saboda muhimmancin su ce Musa Allah mu ne fa muka farar da matan nan naku a aljanna farar da su muka yi kawai ta kumfa ya kono muka halice su muka kage su muka yi su ba haihuwarsu aka yi ba ba 'ya'yan haihuwa ba ne ba 'ya'yan operation ba ne kawai kawai mu muka kage su muka fare su domin ku ji daɗin su kawai muka yi muku su Allahu akbar فجعلناهن أبكارا kuma da muka fara muku da su sai muka yi wa muku su ‘yan mata ba zawarawa ba
Urban turaba Urban masu bayyanar da soyayya ga mazajensu a turabin masu shekaru ɗaya ba wai nan akwai magana ana urban masu bayyanar da shauƙi da mahabba ga mazansu duk daɗin mace duk mu'amala ka dai tan ba bayyanar da soyayya aikin banza ne a duniya ko a lahira a gwada so ina son ka yau shi ne shi ne daɗin mu'amalar shi sa aka zama zauje nan namiji da mace mace ce za ta yi maka shauƙi kai ma ka gwada mata shauƙi ta gwada maka to su mata su ne Allah ya fara ɗora su gwada shauƙin shi sa duk shauƙin namiji in mace bata ba shi shauƙi da gwada soyayya ba babu daɗi daga gare su kowa da fafannansa yanzu an ce wa mace ta kawo tuwo ne waye ka kawo abinci ba mai gida ba ciyarwa in faƙi to gwada so ko daga mace aka so a fara urban mataye ne masu bayyanar da shauki masu bayyanar da soyayya matsananciya ga mazansu idan mace ta bayyanarwa da mijinta soyayya sai miji ya samu cikakkiyar nutsuwa da cikakkiyar lafiya duk wani abin da ake ji sai a samu namiji da shi amma idan bai samu kulawa da soyayya daga matarsa ba daga iyalansa ba abin da zai zama sai ya zama kullum mara lafiya sai a yi ta wannan ba Allah mai soyayya mara biyu ka gaya mata magana ta gaskiya abinda ake kada mata kenan kuma girman kai ne amma ya za a kike soyayya ga mai kulawa da rayuwarki in ba girman kai ba ki fito fili ki gwada ina son ka laifi ne ki zaki duk wanda yake da matar da ba ta gwada masa soyayya ya sha haushi
li'ashabil yamin wayannan matayen da wannan ne'imomin da aka tanada da Allah ya ce lalle mun tanaje su ne ga ma'abota wato ainihin dama su ne ainihin mu'minai sullatun min al-awwali sullatun wani yanki min al-awwali ne daga farko wa sullatun min al-akhiri wani yanki kuma ma daga cikin mutanen karshe wannan kuma wannan wannan ayar da wacan ta sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin sai sahabbai musulmi hankalin su ya tashi suka rikice suka danga kai kawo an ce wayannan jama'un da aka tanadar musu nema yanki babba daga na farko amma kankani kaɗan a na ƙarshe a cikin mutanen manzan Allah kaɗan ne sahabbai suka yi ta damuwa wasu suna ta kuka ko muna cikin kaɗan ɗin ko da mu kasan imani to nan da nan Allah sai ya goge musu hawaye sai su ma suka zama sullatun din sullatun min lawalina ko ko sullatun yanki famfar meme a cikin na ƙarshe shi ne mu duka muka shiga muna ciki Allah albarkar maza Allah wa ashabu shimal ce kaga da kuma ma abota ka zo wannan wannan azwajin salatan kenan yace sannan da kuma ma abota hagu ma ashabu shimal wai su wane ne ma ashabu shimalin nan ne fi samumin wa hamim sun tambata cikin iska mai zafi wa hamimin da kuma gamuwa da kwararron ruwa mai konewa tafasashe wa zillin yahmum da ita inuwa kuma wacce take mai garji mai zafi la baridin wala kari a inuwar da za a ce an zaunar da su ta azaba ce inuwar ma kokkona su take ba mai sanyi bace kuma ba mai girma bace babu karamci cikin wannan inuwa
innahum kanu qabla zalika mutrafi hakika su sun kasance waɗannan abota hagu kafirai kenan sun kasance gabanin haɗuwa da wannan rana a duniya sun zama mutarafi na masu jin kai ne da jin isa ba sa karɓar gaskiya wa kanu yusirruna ala alhinsil azim sun kasance kuma suna zarciya akan barna wacce take mai girma shine shirka وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون sun kasance kuma suna fada suna cewa shin yanzu ya kai Muhammad idan muka murmutu muka zama turbaya muka zama kasusuwa inna lama ba'usuna shin yanzu mu kuma sai kuma a tashe mu awa aba'una lawwalu haka kuma iyayenmu na farko su ma za a tashe su قل إن الأولين والآخرين لمجموعون Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaya musu da na farkon da na ƙarshen baki ɗayanku duka wallahi ababen tattarawa ne
إلى ميقات يوم zuwa معلوم miƙacin yini wanda yake abin sani shine alkiyama ثم إنكم أيها الضالون sannan kuma المكذبون hakika ku wayannan batattu waɗanda suke masu ƙaryatawa da wannan rana لآكلون من شجر من a زقوم wannan ranar gata ta zo kun ƙaryata da ita za ku zama wallahi tabbas masu ci ne daga bishiyar nan ta zaƙumi mai ƙonewa فمالئون منها البؤلون kuna masu ciccika wato cikunan kumin da wannan bishiya ta ƙaya ta wuta فشاربون عليه من kuna الحميم masu sha kuma akan wannan itan da kuka ci min al'amimi daga ruwa wanda yake mai tafasashe mai kona kayan ciki da fuska فشاربون شرب الهيم kuna masu shan wannan ruwa sha irin na raƙumi kap kap kap kap yana yana duk wannan ya shiga yana kwashe cikin yana konewa amma sai kun sha Allah ka kiyaye mu هذا نزلهم يوم الدين Allah ya ce wannan shine masaukin su a ranar alkiyama waɗanda suka karyata da alkiyama نحن خلقناكم فلولا Allah ya ce تصدقون Musa Allah mu ne fa muka halicce ku wai me ana ba ku gaskata ba ne kun mika wuya gare mu أفرأيتم ما ku bani تمنون labari abinda kuke zubarwa na mani a cikin mahaifan matanku أنتم تخلقونه أم نحن ku ne الخالقون kuke halittar 'ya'yan in cikin ya shiga ko ko mu ne muke halittar su maniyin kuke zubawa ko to ku kuke halitta wanda kafircin kafiri kana sana mata kana ciki ta haihu ko baka san yadda ake ba Mm, shine Allah yake musu wannan tahukumancin maniyin ne kuke zubawa ko to ku kuke halitta abin cikin ko mu ne muke yin halitta نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن nanu بمسبوقين musa allah mu ne muka kaddara muku wato mutuwa wa ma na hannu mu ko mu zama bi masabuki na muna masu rigaya ko zuwa ita ba ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا mu تعلمون zama muna masu rigaya ba a bisa mu canja ku da wasunku sannan kuma mu farar da ku cikin wani wannan hali wanda ku ba ku sani ba ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Hakika ai kun san faruwan nan ta farko da rayuwar da kuka yi ta duniya shin me zai hana ba za ku yi tunani ba cewa wanda ya ba da rayuwar nan da faruwar nan ta farko da aka yi zai iya ba da wata rayuwar da wata faruwar kuma shine Allah.
أفرأيتم ما Rusum, Shin ku تحرثون bani labari abin da kuke nomawa mana.
أنتم تزرعونه أم نحن Ku ne الزارعون kuke fitar da yabanya ko ko mu ne muke fitar da yabanya ba dai shuka kuke zuwa ku yi ba to wa yake fitar da abun ayye yawa a yi buhu buhu لو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم ita تفكهون da mun so fa sai mu sanya abin da kuke noma wannan ya zamanto busasshe mara ma'ana ya bushe ba- ba- babu wani abu fazaltun sai ku zauna tafakkahuna kuna masu wato ainihin mamaki mun shuka abin da kuna fuka kuna ma- a'a ga abu an shuka gashi ya fara abu gashi ya zama busasshe da na so haka zan muku duk abin da kuka shuka sai ya bushe sai ku zo kuna ta surutu kuna maganganu kuna cewa mamaki ga abin nan ya bushe to ba ku kuke yi ba mu muke yi
إنا لمغرمون sai ka ji kuna surutu kuna mamaki kuna cewa o'o yanzu mu yanzu wannan duk kuɗin da muka kashe da aikin da muka yi mu sai mun zo mun biya bal nahnu mahrumun yanzu mu abin haramtawa ne daga abin da muka shuka din nan gashi ya kone ya bushe haka za ku dinga fada afara'aytumul ma'a allazi ku tashrabun bani labarin jala ya ku ku faru makata da kafiran ma ko ina a bisa ruwan nan da kuke sha
أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون wannan shin ku kuka sauka ku ne kuke saukar da ruwan nan daga girgije har kuke sha amna anul munzaluna ko ko musa Allah mu ne muke saukar da shi لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا Yaro, da mun تشكرون soka wannan ruwan da kuke sha mai daɗi da mun mai da shi ujajen ruwan barci mai ɗaci ruwan da zai zama mai darsi shi falaula ta shi أفرأيتم النار التي shin yanzu تورون ba ku ga ku ba da labari a bisa wutan nan da kuke fitar da ita daga cikin bishiya
أنتم أنشأتم شجرتها أم الله أكبر.
نحن المنشئون shin ku ne kuka farar da bishiyar nan da kuke fitar da wutar da kuke samu ku yi amfani da ita am na anul mun sha'una ko musa Allah ne muka farar da bishiyoyin نحن جعلناها تذكرة ومتاعا Ita mu للمقوين ne fa muka sanya ta bishiyar nan tazkiratan tunatarwa wato ainihin gabayi ko mata kuma abin amfani kuna zaune a gida ku amfani da ita ko mata kuma abin amfani ne lil muqwina ga matafiya
فسبح باسم ربك العظيم ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka tsarkake da sunan ubangijinka mai girma shine Allah ta'ala فلا أقسم بمواقع النجوم la za ila ce Allah yana nufin ukusunmu ni Allah ina rantsuwa bi mawaƙi najumi da ma'afkan nan na taurari da inda suke sauka
وإنه لقسم لو تعلمون wa inda عظيم hu haƙiƙa lamarin da sha'anin laƙasamun wallahi rantsuwa ne wannan da Allah da kansa ya ce rantsuwa ce fa azimin mai girma lau ta'lamuna da kun yi sani
إنه لقرآن karim akan كريم abin da ya rantsa kenan hakika tabbas wallahi qur'anin nan da na annabi muhammad da ko gan shi hannun nan namu muke karantawa wallahi karim mai girma ne في كتاب abu مكنون koyewa ne a cikin littafi na lau'ul mahfuz Allah kuma ya sauko da shi wa'id ba da wa'id ga annabi mu muhammad لا يمسه إلا da ya zama ya المطهرون haɗu haɗaɗɗe kuma to ku sani doka ce babu mai shafarsa sai bayan Allah waɗanda suke masu tsarki تنزيل من رب Shi العالمين Qur'ani saukakke ne daga Ubangijin talikai.
أفبهذا الحديث أنتم Shin kuna مدهنون imtihani boyewa da wannan hadisi na alƙur'ani Qur'ani zancen Allah za ku boye.
وتجعلون رزقكم أنكم Kuna تكذبون sanya arzikinku wato kuma alha- alhali ku kuma tukazzimuna kuna masu yin ƙarya.
فلولا إذا بلغت Me الحلقوم ya hana ne yayin da rai ya zo makogoro ku dawo kuna kallo ai. ba kun ce kun iya ba to ga dan uwanku ya kwanta zai mutu rai ya zo yana kakari ku dawo da shi ya ci gaba da rayuwa ma ka san Allah shi ya iya harka Mm, idza balagatul hulqum wa antum hina وأنتم حينئذ تنظرون lokacin ko da kuka ga haka na wani naku ko matarka ko dan uwanka ko babanka ko murai ya zo magogoro kuma gashi kuna kallo ba yadda za ku yi wa antum hina idan tansuruna kuna kallo ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون mu kuma sa Allah mu ne mafi kusanci zuwa wannan mara lafiyar da zai mutu mun fi kowa kusa kuna ganin ku dab da shi da gado ko kuna sannu sannu Allah ce na fi ku kusa da shi ina nan tare da shi na fi Musa Allah mun fi ku kusanci da shi sai dai ku ba kwa duba ne ba kwa sanin haka فلولا إن كنتم غير me مدينين hana ku kasance ku kasance ga wasu masu biya ne abin da aka yi muku ترجعونها إن كنتم idan ba za صادقين ku iya biyan abin da muka yi muku ba Allah ce to duk ku tattaro ni'imomin ku dawo mana da ita inda kun kasance ku masu gaskiya ne
فأما إن كان من المقربين amma idan bayi suka kasance suna daga cikin mukarrabina masu kusanta ko ababen kusantawa da halarar Allah sune ashabul yamini فروح وريحان وجنة Eh, نعيم hutu na zuciya ya tabbata gare su wa raihanun da kuma hutun jiki wa jannatun na'imin da kuma aljanna na ni'ima وأما إن كان من أصحاب اليمين amma in sun kasance fa ma abota dama su ne suke samun wannan ruhun da raihanun da jannatin na'imin Allah ka sa mu ne فسلام لك من أصحاب اليمين aminci da gaisuwa ya tabbata gare ka ya rasulullahi min ashabil yamini daga ma abota dama su ne mu'minai وأما إن كان من المكذبين الضالين amma in sun kasance ko daga cikin masu karyatawa kuma masu wanda suke batattu فنزل من masauki حميم na ruwan zafi ya tabbata gare su وتسلية da جحيم saduwa da wutar jahima إن هذا لهو حق اليقين hakika wannan wallahi shi wannan wa'azi da kuma wannan qur'ani shine gaskiya wanda yake al-yaqin na yaqini da tabbas فسبح باسم ربك العظيم Ya Rasulallahi tsarkake da sunan nan na Ubangijinka wanda yake mai girma shine Allah ta'ala.
سورة الحديد مدنية وهي ثمان وعشرون آية Hmm.
بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم سورة الحديد مدنية وآية wato wannan madaniya ce kuma ayoyinta 28 ne eh, banda eh, wannan mm, wannan mm, 28 ga baki daya madina A- aya guda daya da take ta ba ta madina ba ita ce wannan aya da Allah tabaraka wa- Allah tabaraka manzallazi yaqulu lillah yawwa ɓararen hassanan wannan ta madina ce to ayoyi 27 kenan kuma wannan ta kunshi faɗin abubuwa na alkhairu da irin hasken da addinin musulunci ya tare da irin kuma wato aikin da wannan allah tabaraka wa ta'ala ya sa bawansa shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ayoyi na ban mamakai da ya sa a tare da shi wanda wasu bayan Allah suka gane suka bi wasu kuma ba su bi ba sakamakon wanda suka mika wuya da kuma saka- mai kyau da kuma sakamako wanda yake mara kyau ga waɗanda suka kauce suka ibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan tana magana akan tabbatar da tashi na alkiyama da kuma tabbatar da kadaituwar Allah tabaraka wa ta'ala tana kuma mai bayyanarwa da girmamawa da kambamawa irin na Allah ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran dai mawdu'ai muhimmai da in an je gurin za a ji سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم abin da yake cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai na halittar Allah ya tsarkake ya ya tsarkake ga uye tsarkakewa ga ubangiji ta'ala ubangiji nan ko shine al-azizu mabwayin sarki al-hakim wanda yake mai hikima cikin dukkanin aikinsa له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت Mm.
وهو على كل شيء قدير yace mulku samawati mulkin samai wal ardi da kasai lahu duka ya tabbata ga ubangiji Allah ta'ala yahuyi shine yake rayawa wa yumitu kuma yake kasarwa wa huwa ubangiji Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in a bisa dukkanin komai da komai هو الأول ولا هو الأول والآخر والظاهر والباطن Mm.
وهو بكل شيء عليم هو الأول شيني نفرقه باتارة بداية با والآخر نقرشه باتارة نهاية با الظاهر bayyananne ba tare da khafa'i ba albaɗinu kuma ɓoye ba tare da zuhuri ba Allah kenan huwa alimu shi ko masani ne bi kulli shay'in da dukkanin komai da komai هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير بصير هو الذي أبنجي شيني وأنه خلق السماوات يعني تسمي والأرض دقسي في ستة أيام تكون قوانا شدا ثم استوى للأرش سنن يديديتا أكن الأرش إرن ديديتا دتداتي دشي وتتكي عينيا قدر الله دوادانيسا يديدي أكن كومي دكومي هكن الأرشي ya'lamu yana sanin ma ya liju fil ardi abin da yake wato ainihin kutsa da shiga cikin ƙasa kuma ya kharju min hada abin da yake fitowa daga ƙasa Allah duk yana sani kuma yanzu min samai shi Allah shi ne yake sanin abin da yake saukowa daga sama shi yake sauko da shi kuma ya arju min da abin da yake hawa kuma fiya kuma ya arju fiya da abin da yake hawa cikin sama kuma duk Allah shi ya sani kuma da izinin Allah kai Allah ya ce wa huwa ma'akum shi Allah yana tare da ku ya ku bayi aina ma kuntum inna duk kuka kasance yana nan tare da ku Allahu akbar wallahi ubangiji Allah ka ji gundarin Allah ta ka kenan yana tare da ku duk inda kuke kar wani ya ce ma Allah na sama wallahi ubangiji Allah basiru masani ne ma ta'maluna da abin da kuke aikatawa له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور والملك السماوات ملك السماء بكوي والأرض السماء بكوي wato ainihin lahu duk ga Allah ne wa ilallahi zuwa ga ubangiji ne turja'u lamuru ake juyar da mayar da dukkanin lamura
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور ubangiji Allah shine yake kutsa dare cikin rana ya kutsa rana cikin dare kuma ana zaune yanzu haka sai Allah ya kutso mana da dare sai mu ji mu cikin dare da an jima muna cikin daren nan muna cikin dare muna cikin dare kawai sai ya kutso mana rana sai mu gan mu cikin rana wannan aikinsa ne shi yake yi ba wani ba kuma baya gajiya kuma baya dainawa baya makara kullum haka Allah yake wa huwa ubangiji Allah alimun masani ne bi zaci suduri da ma'abociya kira zana ma'ana da duk abin da kira zan bayi ta boye آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ku yi imani ya ku bayi da Allah kuma ku yi imani da manzansa shine annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa anfiqu sannan ku ciyar mm, da abin da Allah ya baku da daga arziki mimma ja'alakum da abin da Allah ya sanya ku mustakhlifina kuna masu mamayewa ne fi cikin samana kuna masu mayewa ubangiji cikin bayansa ku ciyar wallazina amanu minkum haqiqa waɗannan da suka yi imani daga cikin ku wa anfiqu suka ciyar da dukiyarsu dan Allah lahum ajarun kabiru lada babba ya tabbata gare su وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم وما كغريكم يا كوباي لا تؤمنون بالله باقوا إيماني دا الله غاشكما والرسول منذ محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم هنا كرايكم لتؤمنوا بربكم دومينكم إيماني دو بنجيكم الله شيشي كتاي وقد ainihin hazabi saƙaƙum ya yi haɗiya da kuma alƙawari naku cewa tintin tintini tun a cikin ciki in kuntum muminin in kun kasance bayi wato za ku zama to muminai هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى نور
النور هو الذي shine وإن الله بكم لرؤوف رحيم ubangiji Allah shine wannan yake saukarwa a bisa bawansa shine ayatun ayoyi bayyanatun bayyanannu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake saukar da ayoyi bayyanannu a gare shi ya nuna muku kuma ya gaya muku li yukhrijakum domin ya fitar da ku shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min zulumati daga cikin dofai ila nuri ya zuwa haske ku hasken musulunci ku bar duhun kafirci wa'annan la haƙiƙa ubangiji Allah wato lara ufu mai jin kai ne rahimu ko mai rahama ne bikun da ku alhamdulillah